به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله أركم مدونا مريتين لتنم talatin ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1447 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 22 ga watan tara a shekara ta 2025 miladiya a wannan darasi namu mai albarka na karatun littafin al'aqidatu tahawiyya daga wannan masallaci mai albarka na masjidul qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano yau insha Allah za mu yi darasi na goma in ba manta ba darasinmu na ƙarshe mun tike a gaba ta ashirin da tara faɗin abu ja'far ne ɗahawi alwarraq allah ya ƙara masa rahama da ya ce wa ƙaddara lahu maƙadira ko wa ƙaddara lahu aqdara ita ce gaba ta ashirin da tara da haka ya ce wa daraba lahu ajala gaba ta talatin kuma allah ya sanya wa ɗan adam lokuta na farawa da lokuta na karewa shine ajali da muke duk wani abu da ka sani yana da ajali ajali iri biyu ne ajalin farawa da ajalin karewa ba wanda ya isa ya zo duniya ba lokacin da Allah ya kaddara masa zuwa ba an iyakance maka za ka shigo wannan duniyar rana kaza ga watan kaza karfe kaza minti kaza sakan kaza daidai wannan lokacin mahaifiyarka za ta haife ka bata isa ta haife ka kafin wannan lokacin ba to haka nan idan lokacin fitakka yayi kuma an rubuta rana kaza ga watan kaza karfe kaza minti kaza zaka fita daga duniya sakan kaza in wannan sakan din yayi daidai da bugawar sakan ɗaya ba za a ƙara ma ba kuma waye kaddara wannan Allah a hannun wa wannan yake Allah ko mala'iku waɗanda suke gudanar da waɗansu ayyuka ba su da ikonsa sa wannan ko su canja mala'ikan da ke kula da mahaifa bai isa ya sa mace ta haihu lokacin haihuwarta bai ba ballantana maganar likita ko maganar unguwarzu mala'ikan da ke karɓar rai bai isa ya karɓi ranka baka cika sakan kanin da Allah ya ɗiba ma a duniya ba to ashe idan mutum yana da hankali komai nasa a wajen Allah yake mai ɗan adam ya fi tsoro shine mutuwa to a hannun Allah take mai ɗan adam ya fi so shine rayuwa to a hannun Allah take ba wani ɗan adam da ya kamata ka ji tsoro dan zai ƙara maka rai ko zai rage ma rai babu shi babu shi a duniya ko annabawa ba su da wannan a kankin kansu a nasu ballantana a na waninsu qul inni la amliku lakum darran wala rashada قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله amma za ka sha mamaki saboda raunin aƙida ta wannan ɓangaren a madadin mutum duk tsoronsa da ƙaunarsa ta tattara ga Allah tsoronsa da ƙaunarsa ya koma wajen wasu mutane yana jin tsoron wani ko a tunaninsa zai hana shi arziki yana jin tsoron wani ko a tunaninsa zai iya kashe shi kafin lokacin kwanansa ya kare ba wanda ya isa ya maka wannan ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala ba wata rai da ta isa ta mutu sai da izinin Allah kuma rubutaccen abu ne da ajali Allah ya sa wa kowace rai ajali da haka ya ‘yan uwa wanda ya fi cancanta kowa ya ji tsoro shi ne Allah domin abin da ka fi jin tsoro shi ke da ikon saba wani ba shi ne fitar ranka daga jikinka ko to ba wanda ya isa maka wannan in ba Allah ba ba wanda ya fi kamata mu so mu ƙaunata mu yi wa biyayya sama da Allah domin ƙololuwar abin da muka fi so a duniya shine rayuwarmu ko to a hannun Allah take da haka Allahu huwa nafi'u ad-darru Allah kadai shi ne mai ikon amfanarwa kadai mai ikon raskar da cuta kuma shi ne kadai mai ikon janye cutar in ya ga dama wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi idan Allah ya nufo ka da sharri ba wanda isa ya kare maka idan kuma ya kawo maka da sharrin in duk duniya za ta taru don ta cutar da kai wala ba ta isa ba ga kyakkyawan misali nan annabi ibrahim duk duniya ta yi adawa da ibrahim shi kadai kai kadai gayya Allah ya ce wa aradu bihi kaidan sun nufe shi da mummunan makirci faja'alnahumul aksarina muka sa suka taɓe suka yi asara ba su cimma nasara ba ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ودaka wannan shine abin da ya zama wajibi kowa ya sani dan adam yana da ajali shine lokacin da ya zo duniya da kuma lokacin da zai batta kuma wannan ajalin Allah ne ya sanya shi kuma da zai sanya shi kai kanka ma bai shawara da kai ba ballanta na yi shawara da wani annabawa Allah dan karamci su ma baya shawara da su in lokacin da za su zo duniya amma dan karamci in za su fita yakan yi shawara da su yakan ce da mala'ikan mutuwa je ka gaya wa wani lokacin da muka ɗiban masa yayi in yana so ya taho in baya so ka bashi amma duk cikinsu ba wanda ya taɓa cewa Allah ka ƙara mun sakan ɗaya dukansu ba wanda ya taɓa roƙon a ƙara masa sakan ɗaya to ballantana wanda ba annabi ba shi yasa Allah ya ce fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun bayi fa in ajalin su yazo ba ma gaggauta musu sakan daya kuma ba ma karawa Allah ba baya gaggawa saboda hakurin sa saboda duk inda ka je ka dade sai dai ka dawo wajen sa duk yadda zaka gallabi duniya da iskanci Allah ba zai taba rage maka kwanaki dan kai sauri ka zo ba a'a zaka zo zaka zo haka duk yadda ka cika duniya da ayyukan alkhairi wannan kuma ba zai sa ka burge Allah ne ya ƙara maka lokaci ba in dai lokacin ya yi an gane ko? da haka shek fauzan ya ce ƙauluhu faɗin imamu ɗahawi da ya ce wa daraba lahum ajalan Allah ya sanya wa bayi ajali na mutuwa da na rayuwa ai almakhluqatu abin nufi dukkan ababen halitta laha ajalun suna da ajali ko da hausa ma haka muke cewa ajali asali kalma ce ta larabci tana nufin lokacin karewa walaha nihayatun suna da makura inda in sun je dole su dakata a nan ƙarshen tuka-tuka tik idan shekara goma Allah ya ɗiban maka in goman nan ta cika sakan ɗaya ba za a ƙara ba ajalinka ya cika dole ka tafi sawa'an mutumin kirki ne kai ko mutumin banza ne to sannan idan mutum ya samu nutsuwar imani da wannan maganar wace abin da ake nufi ka kudirce a zuci kuma ka bauta wa Allah da wannan ka yadda haka rayuwar take ba makawa to wannan zai sauƙaƙa maka tsoron mutuwa duk ɗan adam baya son mutuwa amma ta zama dole to amma hawa hawa ne hawa hawa ne akwai mutumin da baya son mutuwa saboda baya son ya gamu da Allah ya san bai shuka alheri ba wannan kam Allah baya son gamuwa da shi kuma dole sai an gamu shine manzo Allah ya ce man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda baya son gamuwa da Allah shi ma Allah baya son gamuwa da shi ma'ana za a gamu amma gamuwar ba za ta yi kyau ba to me yake sawa mutum ya so gamuwa da Allah ya mutu imani ne kawai da kyautatawa Allah zato da fatan alherin Allah domin duk daɗin da mai imani yake ciki a duniya wahala yake sha lahira ta fi shi yasa Allah ce wa ma inda Allah khairun lil abrar abinda Allah ya tanadar wa bayi na gari ya fi musu duk abin da suke ciki a duniya to zaka ga idan mutum imani yakan kama a zuciyarsa yayi iya kokarinsa wajen yin ayyukan alkhairi yayi iya kokarin to ba abin da yake so a zuciyarsa irin ya gamu da Allah to a irin wannan lokaci shi kuma Allah yana son gamuwa da kai shine manzo Allah ya ce wa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk kuma wanda yake so ya gamu da Allah to shi ma Allah yana so ya gamu da shi kuma gamuwar za ta yi kyau ko ka so ka gamu da Allah ko kar ka so ka gamu da Allah sai dai kun gamu qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إن ربك لبالمرصاد ubangijinka yana nan a madakata akwai mutanen da zaka ga saboda munin aikinsu ba sa son gamuwa da Allah ba sa son mutuwa su ta dabaru su ta kaza su ta guje mata amma wallahi sai an yi karab wata ran sai an haɗu akwai kuma mutanen da saboda kyakkyawan zaton da suke wa Allah da kuma iya abin da suka yi na ƙoƙarin kyautatawa to suna son gamuwa da Allah kuma suna kyautata fata na gamuwar ta kyau me ke jawo wannan shine kin aiki me ke jawo wancan shine mummunan aiki da haka mu yi kokari mu kyautata ayyukanmu domin zuciyarmu ta samu sauki da natsuwa na san gamuwa da mahalicci subhanahu wata'ala to sannan yace qala subhanahu Allah mai girma da buwaya ya faɗa kullu man alaiha fan duk wanda yake kan wannan doron ƙasa sai ya ƙare ko ba daɗe ko ba jima yanzu da za a gaya maka shekara ɗari biyu baya dinnan ba kowa zai wahala ma yau ka samu wani mutum a kano wanda shekara ɗari biyu baya yana nan zai wahala generation an canja kuma haka Allah yake canjawa yana kwashe wasu yana kawo wasu yana kwashe wasu yana kawo wasu ba tare da kun sani ba yana kwashe wasu yana kawo wasu akwai kuma ranar da zai kwashe gaba ɗaya الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه Allah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi ya ce wallahi sai na tara ku a ranar da babu kokonto a cikinta to da haka Allah ya alkawari duk wanda yake kan doron ƙasa sai ya batta annabawa ne manzanni ne masu mulki ne masu kuɗi ne malamai ne talakawa ne ba wanda za a rage dubi girman annabawa an kirai su zuwa kushewa wane wai shi dan dadewa kazatan ba za shi lahira ba ba zai yi ba kowa sai ya tafi dubi fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ma ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba ta cira sama ta baɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyale sari da kurkudu ba in ta zo an daina yawo ɗan fashi ko ko ɓarawo babu kingin kai da kawo ba ta sauka sai da ciwo ita ba sarar ta lafiya ba da haka mutuwa kowa jiranta yake to amma baka isa baka mutu in lokacin ka bai ba kamar yadda baka isa baka cinye in duk duniya gatan ka ce a ƙara maka sakan ɗaya baka isa ba ku kalli sau da dama mutane sukan yunkurin kashe kansu wani ya sha guba ko wani ya je ya fado daga sama so yake ya mutu kaga dai shi yake takamar kamar ran nasa ne amma mai ran na gaskiyar in bai so ba ba za ka tafi ba sai ka sha gubar sai dai ka je a ta dura ma manja in baka da gata talaka ne ka sha banza ka sha manja wanda in kana da dan wadata ne ma ka sha madara a ce a dura masa madara to in mai ran bai so ya karba ba ka sha madarar ka amayar da gubar kuma a ci gaba da gashi sai lokacin da ya ga damar karɓar kayansa zai karɓa su subhanahu wa ta'ala to kaga in kai mai ran da kanka wanda aka ara maka ran yake tare da kai baka isa ka fitar da shi daga jikinka ba to ina kuma ga wani babu babu da ka shi dan adam ba abin tsoro bane ga dan uwansa dan adam abin girmamawa ne duk mutumin da kaga yana tsoron dan adam dan uwansa a'a raunin tsoron Allah ne a zuciyarka yasa kake tsoron mutum yayin sukan yi dabara su ce a'a ba dan adam din ake tsoro ba sharrin sa ko kamar yadda zaka ji suna ba mutuwa ake tsoro ba wahalar duk abu ɗaya ne in dai imani yakan kama a zuciyar bawa to wallahi baya ganin bawa dan uwansa Allah kawai yake kallo Allah kawai yake kallo wani babban dattijo a garin nan ya rasu Allah ya ji kansa da rahama lokacin bai fahimci sunna ba ya ce wata rana an taɓa yin mitin da shi cewa za a je a kashe mala abubakar gumi ya ce wallahi sai da aka tashi daga mitin ɗin sai ga kai anya mitin ɗin nan wannan abin ya dace kuwa ya ce bai zaƙe ko ina ba kawai ya bugi mota sai kaduna Allah cikin hikimarsa yana zuwa daidai lokacin sallar la'asar mala abubakar gumi yana alwala shi yana ganin ya kawo labari mai tsada algaba ta mala ce daga ina ce daga kano o kanawa ce ai malam ba lafiya ce to mi ya faru ai ce akai za a kashe ka sai dariya ya ce busa mutum rai ba shi na iya kashe shi kawai sai ya shiga masallaci abin sai ya ce ya bani mamaki ko kaɗan to wannan shine in imani yakan kama a zuciyarka to dan adam ba abin tsoro bane ba amma raunin imani shi ke sa kake tsoron wa dan adam shi yasa Allah yake cewa fala takhafuhum fala takhshawhum kar ku tsorace su kar ku ji tsoron su shi dan adam girmama shi ake duk wanda Allah ya bashi wata daraja ya bashi wata girma girmama shi walaqad karramna bani adam Allah da kansa ya ce ya girmama dan adam kai ka wulakanta shi amma wai ka tsorace shi to ka ji tsoron abin da bai dace a ji tsoronsa ba rauninka ne yasa kake jin tsoronsa amma inda kai ma kanka zuciyarka ta kankama da imani to zaka gane cewa dan adam ba abin tsoro bane ubangijin dan adam shine me shine abin tsoro ubangiji yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ma'abocin girma da karamci ita za ta wanzu cewa fuska anan ana nufin zati abinda a ilimin balaga ake cewa idlaqil iradatil kulli ana faɗan sashin abu ana cewa ana nufin dukansa kamar a ce kan nan naka kan ake nufi ko kai kanka dukanka baki ɗayanka ko to wannan shine a larabci ana da wannan sukan faɗi sashin abu suna nufin dukansa to sannan cewa fuska kuma tare da jingina ta ga Allah tabbatarwa da Allah ne sifa ta me fuska kuma shi ya tabbatarwa da kansa Allah yana da fuska irin tasa laisa ka mislihi shay da haka Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah yana da diga-digi Allah yana da idan duna guda biyu duk yadda ya gaya wa kansa amma fa ba irin na kowa ba domin ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir da haka abin nufi zatin Allah kadai shi zai wanzu a duniya domin daman shi aka zo aka tarar kuma shi za a tafi a bari inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ya ce mu ne zamu gaje kasa da duk wanda yake kanta kuma gare mu ne bayi za su komo inji Allah subhanahu wataala wa qala subhanahu Allah mai girma da buwaya yace kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu da ka sani zai halaka in banda fuskar Allah ma'ana in banda zatin Allah subhanahu wataala ko a ce halaka ko a ce mata ko a ce fan ya ƙare duk ɗaya ne an gane ko mun sha faɗar wannan a gargajiyar bahaushe kalmar mutuwa ta ne masa nauyin ya faɗe ta ga manyan mutane ba zai ce annabi ya mutu ba sai dai ce annabi ya fakko to amma a larabci da ka ce ya mutu da ka ce ya yi wa fati da ka ce ya halaka duk ɗaya ne ana iya cewa annabi ya halaka ana nufin ya mutu ana nufin ransa ya bar gangan jikinsa ana iya cewa annabi ya yi Fati duk ma'anar ɗaya ce ubangiji ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata kuma ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun to haka ne ya ce walaqad ja'akum yusufu min qablu bil kuntum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka hakika annabi yusuf ya zo muku tuntun tale tale Allah yana gaya wa yahudawa bil bayyinati da hujjoji mabayyana fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi ba ku gushe ba cikin kokonton abin da ya zo muku da shi hatta idza halaka har sai da ya mutu qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula sai kuka koma cewa alhamdulillahi Allah ba zai sake turo mana wani manzo da zai zo ya dame mu ba kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab da haka dai kalmar halaka da kalmar mata da kalmar tawaffa duk ma'anarsu ɗaya ne a larabci kuma ba mustahili ba ne gaya wa annabawa su na fata an gane wannan yana daga cikin lafuzan da idan ba a karantar da mutane su ba a makaranta shi ke jawo in wani ya faɗa wata rana wasu su yi masa tunzuri su ce baya son annabi baya ƙaunar annabi gasu kuma duk sun zo a cikin ayoyi ba wata kalma da za ka gaya wa annabi ta girmamawa da ta kai wacce Allah ya gaya masa ya fi kowa sanin girman manzanninsa shi yasa ya ce Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalatahu Allah shi ya fi ku sanin inda zai aje manzancinsa da ka kalmar halaka da ma'anar mutuwa ba laifi bane a gaya wa kowa shi yasa nana Aisha take cewa wata ran ban taba kishi da wata matar annabi ba cikin matan da nake tare da su wanda annabi ya aura kishiyoyi na kenan ta ce kamar yadda ne kishi da khadija tare da aisha ba ta taba ganin khadija ba har khadija ta mutu a wani kaulin ba a haifi aisha ba ma a wani kaulin tana yarinya jaririya ba ta kai ta san khadija ba amma bayan ta girma ta isa aure mijin khadija ya aure ta kuma duk da haka take kishi da khadija aka ce to me yasa ta ce walakin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha abinda ya ja nake yawan kishi da ita annabi yana yawan maganarta ko kai yanzu ka rinka yawan magana wata a gaban matarka zaka hada su fada yanzu nan zaka hada su fada duk motsi wance duk motsi wance to annabi haka duk motsi sai ce khadija sarki da khadija tana nan da kaza za a yi Allah sarki wata rana iwar haka muna tare da khadija sai kaza ya faru kaza aisha ta ce to wannan yawan fadar khadijan sai yake bata min rai ta ce to wata rana da na ji haushi sai na ce ya rasulallah ma ta zukuru min ajuzin min ajaizi quraish me yasa kake yawan fadar wata tsohuwa daga cikin tsofaffin quraishawa halakat fid dari ta dade da mutuwa shine ma'anar halakat fid dari kaga sai ta amfani da kalmar me halakat bi ma'ana matat annabi bai ce ke aisha zaki ce khadija ta halaka ba ta halaka ba saboda kalmar halaka ba laifi bane a gaya wa kowa da ma'anar ya mutu an gane ko ka je suratu gafir haka Allah ya faɗa wa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula karatu shike warware komai karatu shike sa ka gane ina ya kamata kai amfani da kalma kaza ina ne bai kamata ba Allah da kansa yake zaba kalmomin da za su faɗa a suratul baqara sahabbai sun kasance suna cewa annabi ra'ina sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina ashe kenan qur'ani shi yana gyara har kalmomin fada in kaga kalma qur'ani bai ce a daina fadar ta ba to ba wanda ya isa ya soke fadar ta a duniya dan al'adar garin ku ba ta yi ruwan ku can ga suka da zomo ya ji kidan farauta addinin musulunci ba al'adar garin ku bace addinin musulunci kayan Allah ne kuma ana yin sa ne yadda Allah ya ce ba yadda al'ada ta ce ba da haka ubangiji ya ce kullu shay'in halikun duk komai da kuka sani halakakke ne ma'ana matacce ne zai mutu a nan an ce halikun a ayar baya sai aka ce fanin a wata ayar sai aka ce kullu shay kullu nafsin za'iqatul maut da za'iqatul maut da kullu shay'in halikun illa wajhahu da kullu man alaiha fan duk sako ɗaya suke isarwa kuma a cikin kullu shay'in din nan annabawa na ciki manzanni na ciki mala'iku na ciki ciki salihan bayi na ciki kullu nafsin za'iqatul maut kullu shay'in halikun illa wajha kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram daka anan sai ce illa wajhahu sai dai zatin Allah a suratul qasas aya ta 88 ya ce kullu shay'in lahu umrun mahdudun kowane abu da ka sani yana da rayuwa kididdigagga haddadahu Allah subhanahu wata'ala Allah ne ya kididdige rayuwar imma qasirun wani kaga rayuwar kaɗan aka ɗeban masa wa imma tawilun wani kuma rayuwar mai tsawo ya dade yana yi har ya gaji da kayansa larabawa suka ce to na manta baitin idan mutum ya yi tsawon rai sai da kansa ya dawo yana neman mutuwa ina ma ya mutu an gane ko amma wani kuma sai kaga abin tausayi bai dade ba yana tsaka da jin daɗin rayuwar sai kuma wuf a ɗauke shi alhaji mamman shata ya ce kowa ya mutu bai sauri ba mu da muke nan ba mu daɗe ba mana idan kaga mutum ya mutu tunda aka ɗiba masa kenan ba gaggawa ba ce ba iya lokacin kenan kamar da kuma in kaga mutum ya daɗe to bayin kansa bane ba fa wani zai yi ta san ma ya mutu amma kuma mutuwa sai ta ki zuwa da daka mutum yana iya samun kansa a irin wannan lokaci annabi adamu lokacin da allah subhanahu wataala ya nuna masa 'ya'yan da zai haifa a duniya domin kun san bayan allah ya halicci adamu sai ya sa masa duk ƙwayayen 'ya'yan da zai haifa a duniya a bayansa aka loda masa su sannan kafin a loda masa su sai da aka fito masa su ya gansu lokacin muna ƙwayar zarra alamun zarri ake cewa kawai ƙwayayen halittar ne to shine a cikin 'ya'yan annabi adamu da ya gansu a wannan ƙwayayen halitta sai ga wani ƙwai mai yawan tsalle-tsalle yana da kazar-kazar shine sai annabi adamu ya tambayi ubangiji ya ce ya ubangiji wannan wane ne cikin 'ya'yan nawa na gan shi da kazar-kazar hazla ne sai aka ce masa annabi dawud kenan wannan shine ɗanka dawud zaka zo ka haife shi ƙwaya halittarsa cewa yana da kazar-kazar bai da lalaci sai annabi adamu ya tambayi Allah ya ce ya ubangiji shekara nawa ka ɗiban masa a duniya da wannan kazar kazar ɗin nasa sai ce shekara 60 zai yi sai adam ya ce ya ubangiji shekara 60 ta yi kaɗan a wannan kazar kazar ɗin amma a ƙare a shekara 60 sai Allah ya ce ni na riga na gama zartarwa 60 zai sai ce to a ɗiban masa daga nawa a ƙara mar sai Allah ya ce nawa za ka a ƙara mai ya ce a ƙara masa 40 da haka yanzu ya yi ɗari to shi kuma adamu shekara dubu Allah ya ɗiban masa shekara dubu annabi adamu ya a duniya ba ya ce shekara dubu annabi dada ko adamu shekararsa dubu a duniya amma duk da haka fa ba shi ya fi kowa tsawon rai ba ba shi ya fi kowa tsawon rai ba Allah shi kaɗai ya san wanda ya fi kowa tsawon rai annabi nuhu dubu ba hamsin ya yana wa'azi na wa'azi kaɗai amma na kafin wa'azin ba a sani ba tayu shi ma ya wuce dubun wallahu alamu to ana nan ana nan da annabi adamu ya fara irga shekarunsa tiriyan sai da adamu ya yi shekara 960 960 sai mala'ikan mutuwa ya zo masa sai ce a a dubu aka ce mun zanyi ai an gaya mu saura 40 to shine sai mala'ikan mutuwa tunda shi baya nan lokacin da aka yi wannan tattaunawa da Adamu da Allah sai ga ya ubangiji ya ce ya ubangiji Adamu ya ce fa sauran shekarunsa 40 ba su cika ba sai Allah ya ce tuna masa ka ce masa shi ya ba wa ɗansa Dawud 40 ɗin sai aka tuna masa shikenan sai ya yadda shine manzo Allah ya ce nasiya adamu fa nasiya zurriyatuhu adamu yayi mantuwa daga nan ƴaƴansa suka gaji mantuwa a wajensa da haka shekara dubu annabi adamu yayi babu arba'in an gane ko arba'in din dawud ya bawa in ban manta ba akwai ruwayar da take nuna adamun sai Allah ya masa alfarma ya ƙara masa arba'in din da haka shi ma sai ya cika dubun to da haka dai kowane ɗan adam yana da lokaci na rayuwa ƙididdigagge wani ya yi tsawo wani ya gajarta kuma ba duk wani abu da ka san Allah ya yi shi yana da lokaci wani aiki za ka yi Allah ya ɗiban maka iya lokacin da za ka yi na aikin wani kasuwanci za ka yi Allah ya ɗiban maka iya lokacin da za ka yi na kasuwancin ka gama Allah ya kau da kai ya kawo wani wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi haka Allah ya sanya duniya wani ya ya maye wani wani ya maye wani duk abin da kake a yau kafin kai wani ne yake yi aka tafi da shi aka kawo ka kuma kai ma za a tafi da kai a kawo wani duk inda muke rayuwa yau a gidajenmu da masallatanmu da sauransu kafin mu wasu sun zauna a wajen Allah ya tafi da su ya kawo mu kuma zai tafi da mu ya kawo su haka haka haka za ka ga da sai a ce gidan alhaji wane ne ana nan ana nan sai ya mutu ana nan ana nan magada sai su sai da gidan ana nan ana nan yanzu wani sai ya zo ya sai gidan ana nan sai ya zo ya rusa sai gidan ya canja suna sai ma tsofaffin da suka sani na sani ai asalin gidan na wane ne haka rumfar kasuwa duk yau inda kake kasuwanci da ba rumfar ka bace ta wani ce ko dai kare arziki ta fidda shi ko mutuwa ta aka kawo ka kuma kai ma haka haka duk wani ofishi da kake ba ma abin da ya fi wa'azi irin ofisoshin gwamnati sau da dama ina faɗar wannan don ma'aikatan gwamnati masu zama a ofisoshi su rinka ɗaukar izina da ka shiga ofis za ka ga hotuna a jere na wanda suka zauna ofis ɗin kafin kai wane ya zauna daga kaza kaza zuwa kaza ya tashi wane ma ya zo daga kaza kaza zuwa kaza ya tashi wane ma ya zo daga kaza zuwa kaza ya tashi sai a zo kanka kullum ka zauna a kujerar wannan wa'azin sai an biya maka shi ma'ana ka sani kujerar aski ce za ka tashi to sai kai kokari ka shuka alheri a kanta man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid in ahsantum ahsantum in kun yi nagari kanku Allah ya ce ni dai ga dama nan na baku in kun shuka alheri da ita ruwanku in kun shuka shari da ita ruwanku kasuwa ce Allah ya kai ka kake abin da kaga dama zaka fita lafiya ce Allah ya baka kake abin da kaga dama da ita zai karbi kayansa Allah bai ta kyauta dindindin a duniya ba aro ce duk wani abu da Allah ya bayar a duniya sunansa aro ƙololuwa ran aro ne lafiyar aro ce damar aro ce wadatar aro ce komai da ka sani aro ne zai kuma karɓi kayansa shi yasa manzo Allah yace inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun ku sani duniya alawa ce mai koran kala mai daɗin ɗanɗano ma'ana wannan kama ce da abin da ɗan adam ya fi so ɗan adam ta fuskar abin gani ba abin da ya fi so sama da mai kore saboda koren abu yana da amfani ga idan dan adam shine hikimar da zaka sa zaka ga idan mutum yana da wadata sai shuka shuke shuke koraye likitoci suka ce idan da safe ko in kana yawan kallon koren abu yana tasiri a idanka kuma yana tasiri a zuciyarka zuciya ba ta kosawa da kallon koren abu kuma yana mata tasiri wajen sanya mata annashuwa da fitan mata da damuwa da kuma karfafa kwarin ido to da haka koren abu ido yana so dan adam yana so yana amfanarsa haka nan abu mai zaki dan adam yana son zaki in ba dole ba ba zai so a raba shi da shi ba ko ba haka ba to duniya kamar haka take abu ne mai kyan gani mai daɗin ɗanɗano amma kuma fa ba zai dawwama ba duk daɗin alawa tana dawwama sai ta ƙare bahaushe ce ƙarshen alewa ƙasa da haka manzo Allah ya ce ku sani inna Allaha mustakhlifakum fiha Allah zai ba ku damammaki a duniya fa yanzura kaifa ta'maluna dan ya ga wace wainar za ku toya ya za ku dama kada mutum sai an ba shi wata dama ta wuce ya zo yana cizon ɗan yatsa yana ina ma dai ina aikin gama ya gama wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'azabu thumma la tunsarun thumma thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'azabu baktatan وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين kar ka zo kai ta da nayi kaza da nayi kaza Allah ya ce ku kiyaye fa kar ku zo kuna da mun yi kaza da mun yi kaza sai Allah ya ce bala qad ja'atka ayati fa kadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin ba wa'azin da ba a yi maka ba kanka samu damar amma da damar ta zo ka canja abokai kana ganin ba wani sai kai ba wanda ya isa in ba kai ba ba wanda ya isa ya gaya maka zaka taka kowa da haka Allah ya ce mun riga mun ga mai maka wa'azi ka dauka dawwama zaka yi amma ba zaka dawwama ba ka dauka damar dawwama za ta yi ba za ta dawwama ba da haka dai wani zaka ga an ara masa dama ta yi tsawo wani kuma damar ma da aka bashi bata kai ko ina ba bata yi tsawo ba an gane ko na'am da ka yace qala subhanahu ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa wa ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab ba wani wanda za a tsawaita rayuwarsa ko a takaita rayuwarsa face wannan abin rubutacce ne a cikin littafin Allah tsawon rai da gajartar rai rayuwa duk Allah ya rubuta inna zalika ala Allah yasir kuma haka abu ne mai sauki a wajen Allah ma'ana Allah ya rubuta komai na kowa da kowa wannan ba abu ne mai wahala a wajensa ba subhanahu wata'ala ba kamar mu yan adam bane yanzu wani uban in ka tsare shi ka ce yau shekarar ɗanka nawa bai sai faɗa ba kai wani ba uban ba ma shi kansa an ce shekarunka nawa ba kowa ya rike shekararsa ba to kaga kai shekarar ka ma baka iya rikewa ta ƴaƴan ka ma baka iya rikewa to shi ko Allah shekarun kowa ya sani shi ma ya rubuta shi ya sa shekarun shi ya kayyade suratu fatir wannan aya tana cikin suratu fatir aya ta 11 fal a'maru bi yadihi subhanahu wa ta'ala dan haka dukkan rawukan bayi suna ga hannunsa mai girma da buwaya wa hadha yadullu ala kamali rububiyyatihi wannan yana nuna cikar ubangijanta wa kamalu qudratihi yana nuna cikar kamali qudratihi cikar ikonsa da isassa fama sha akana duk abin da Allah ya so wannan abin shine zai faru wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah bai so ba wannan abin ba zai faru ba in duk duniya za ta so ta yi abu in Allah bai so ba ba zai yi ba gaba ta talatin da ɗaya abu ja'far dahawi Allah ya ji kansa da rahama ya ce walam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahum ba wani abu da yake boyuwa ga Allah na bayi tun gabanin ya halicce su ya san komai game da bayinsa tun ba a halicce ka ba Allah yana sane da kai ya aje ka a inda kai kanka baka san inda kake ba ya tarairayi kwan halittarka har ya zo mahaifiyarka ta girma ta isa aure mahaifinka ya girma ya isa aure ya sanya musu wannan kwan a jikinsu kuma ya haɗa su aure suka yi aure suka sadu da juna kuma ya fito da kai ta tsatsansu to da haka wannan yana daga cikin cikar kulawa da Allah yake da ita game da bayisa komai naka Allah ya sani ba wanda yake da cikakkiyar data akan dan adam kamar wa kamar Allah subhanahu wa ta'ala daka duk wanda zaka ji tsoro ya zama Allah ne a farko dangane da bibiya Allah shi yafi kowa bibiyar bawansa shi yafi kowa sanin bawansa kuma shi ne kadai yake da abin da zai hukunta bawansa da shi shi yake da wuta shi yake da aljanna mu fi tsoron mu fi jin tsoron Allah mu fi sa ran samun rahamar Allah ta hanyar yin aiki na gari da gujewa ayyukan sabo sama da yadda muke jin tsoron junanmu dan adam ba abin da zai iya maka Allah shine mai komai to ka fi jin tsoronsa sama da kowa shi yasa za ku ga abin da manzan Allah ya fi sanya wa sahabbai a zuciyarsu jin tsoron Allah kamar yadda abin da ƙur'ani kenan ya fi sanya wa 'yan adam sa musu a zuciyarsu ji tsoro shine Allah idan za ka tarbiyyanci ɗan adam ka fi nuna masa girman Allah da tsoron Allah sama da girman kanka da tsoronka saboda duk lokacin da ka sa ɗan adam kai yake jin san akwai inda babu kai in ya je inda babu kai sai abin da ya ga dama amma idan tsoron Allah ne a zuciyarsa to ya san shi Allah babu inda ake shiga a buyan masa to duk inda yake sai kiyaye dokarsa gwargwadon iko shi yasa manzo Allah yace ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake kuma Allah yace inna Allaha kana alaikum raqiban ku sani Allah yana dakon ku yana lura da ku yana sa muku ido ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابيهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم da haka ko ‘ya'yanmu za mu yi tarbiyyar su kada mu rinka ce musu ga babanku nan ga wani nan a'a Allah ka ji tsoron Allah shikenan ka gama da ɗan adam in wannan kalmar ta kama zuciyarsa to duk inda ya shiga ya san shi Allah yana kula da shi ba a ɓuyan masa amma in babansa ne to akwai inda babansa baya nan in babarsa ce akwai inda babarsa bata nan in malaminsa ne akwai inda malaminsa baya nan to kaga wannan ya nuna maka a irin toye abin da ya ga dama kenan to sannan wata hikima ta Allah duk lokacin da ka sawa bayinsa tsoronsa to shi kuma sai ya sa musu su ga girman ka duk mai tarbiyyar da ya haɗa bayi da Allah su ji tsoron Allah to shi kuma Allah zai sa wa bayin su girmama shi daka in ma girman kake nema to haɗa bayi da allansu su ji tsoronsa su yi masa biyayya shi yasa ku kalli wa'azin da luqmanu yake wa ɗansa wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim farkon abin da ya fara cewa ɗansa kai wannan yaro kar kai wa Allah shirka shirka babban zalunci ce to yana faɗar haka shi kuma Allah sai ya ce wa wassainal insana biwalidayhi to mu kuma mun ce ‘ya'ya su girmama iyaye tunda su iyaye sun ce a girmama Allah to su kuma ‘ya'ya su girmama iyaye to haka abin yake ina fata an gane da haka ba abin da ake shiryar da mutum da shi sama da a haɗa shi da Allah a sa masa jin tsoron Allah ku tambayi jami'an tsaro da suke aram karam batta manyan ‘yan ta'adda akwai ‘yan ta'addan da sun sani wallahi ba sa tsoron su ko kaɗan ko kaɗan akwai mutanen da in sun za su fita daga gidan kurkuku za su ce a aje musu kayan su ba za su dawo za su dawo muna yara akwai wani fitinannen dan daba a unguwanmu ake ba mu labari saboda kangarewarsa wai wata rana ne yan sanda suka kama shi sai suka sa shi a sel da suka kulle shi a sel da ya shiga sel din sai hango sel din mata kuma da wata to shine da ke lalatacce ne ita ma lalatacciya ce sai ake kiftawa juna ido to shine yake cewa yalla bai yake kiran wai dan sanda na kanta ka saki ka hada ni da waccan gashi mun daidaita yace kai ka san aina kake kuwa yace to aina nake shi a wajensa da nan da wajen duk ɗaya ce to dan adam yakan kai limit din da dan adam baya tsorata shi duk wani horo kuma ya gama ya wuce shi kololuwar abin da zaka yi masa shine ka ce ka raba shi da me rayuwarsa wannan kuma a hannun Allah yake to hanyar da kadai ake bi a dawo da irin waɗannan yi ta musu wa'azi har zuciyar ta karaya si wa Allah saranda to an gama akwai manyan yan fashin da karatun Qur'ani ya mai da su suka zama manyan malamai Fudail ibn Iyad wanda har kirari ake masa Abidal Haramaini mai bautar masallatai guda biyu da asalinsa gawurtaccen dan fashi ne gawurtaccen dan fashi ne shi kadai saboda kwarewa a irin fashi na da amma shi kadai yake yi wa tawagar 'yan kasuwa fashi saboda sadaukantaka da jarumtaka jami'an tsaro ba sa iya yin karo da shi saboda an yi an yi ba a yi nasara ba in ya fito kawai sai dai a bawa 'yan kasuwa haƙuri kakku ba hanyar yau fudailu yana operation to amma kun san sanadiyar shiryarsa wata rana tsakar dare ya kama katangar wani gida zai haura ya operation mai gidan shi kuma yana tilawar qur'ani sai yake karanta ayar cikin suratul mu- a suratul mujadila a suratul taharimi lala suratul hadid ubangiji yace alam ya'ni lil ladzina amanu an hum li dhikrillah abinda ayar take cewa wai shin har yanzu lokaci bai baga masu imani zuciyarsu ta rusuna ga Allah wa ma nazala min alhaqqi da abin da ya sauka na gaskiya wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al-amad fa qasat qulubuhum kar ku zamo cikin wadan irin waɗanda aka ba su littafi kafin ku suka ga an dade ba ai tashin alkiyama ba har suke ganin kamar ma ruwa ta sha duk abin da suka yi Allah ba zai kama su ba wa kathirun minhum fasiquna da yawan su fasikai ne yana ɗora kafar dama zai biyo da ta hagu sai ya ji wannan ayar sai ya ce lallai kwa lokaci ya yi anal waqt wallahi tun daga lokacin aka ce da ya sauko da ya tafi ya je ya tuba ya tare a maka da madina shikenan sai da ya zama fitaccen malamin musulunci kuma har sai da ta kai malamai ijunansu suna sara masa abidal haramaini ake ce da shi mai ibadar manyan masallatai guda biyu maka da madina in dai ka je maka baka tadda fudailu ba to ya taho madina in ku baya madina to ya koma makka nan ya tare shine wata rana abdullahi dan mubarak yake masa habaici kana ta ibada to amma da'awa kuma fa jihadi kuma fa ai ibada ba kadai sallah bace ba shine sai ya rubuta masa baitin waka yace ya abidal haramaini law abasartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu man kana yakhdubu khaddahu bidumu'ihi fanuhurina bidima'ina tatakhaddabu yace ya kai mai bautar dakunan nan guda biyu law abasartana da kaga gugurmayar da muke a duniya ta musuluntar da wayancan wa'azantar da wayancan ilmantar da wayancan la'alimta annaka bil ibadati tal'abu da ka raina abin da kake na ibada ka san kai wasa kake sai ce man kana ya khudubu khaddahu bidumu'ihi wanda yake takamar saboda tsoron Allah in yana sallah tsoron Allah ya zo masa ya fashe da kuka har gemunsa ya jiƙa da hawaye to in kai da hawaye kake jiƙa gemunka fa nuhurina bidumu'ina ta takaddabu to mu jikinmu yake jikewa wajen gwagwarmayar yada addini to da dai ba abin da ya kai bawa ya rasu ne ya koma ga Allah sama da ka kulla alaƙarsa da Allah ta hanyar imani na gaskiya da tauhidi na gaskiya da biyayya da soyayya ga annabi ta gaskiya ba ta jabu ba ba ta baka ba ba ta rawa da kiɗa ba ta hanyar ilmantarwa da hasken alƙur'ani da hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya da haka Sheikh Fauzan ya ce fal a'maru bi yadihi subhanahu wa ta'ala a mun shiga gaba ta gaba ko wala yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahum bayan ga Allah dangane da bayan sa tun kafin ya halicce su shine Sheikh Fauzan yace bal huwa alimun bil ashiya'i qabla an tujada Allah masani ne game da komai tun kan abin ya bayyana ya faru a filin duniya a ganshi jinjiri sai an haife shi uwarsa take sanin sa ubansa ya san shi dangin sa san shi amma shi Allah tun ba a haife shi ba ya san waye shi ya san me zai aikata ya san kwanaki nawa zai yi a duniya ya san me zai samu na arziki kai wace ƙasa zai taka ina ne ba zai taka ba duk abin da za ka yi Allah ya sani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma tun kan a haife ka inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nudfa dayan ku ana tattara halittarsa da datarsa tun yana cikin mahaifiyarsa kwana 40 zai yana dugon mani sannan ya rikida ya koma gudan jini kwana arba'in sannan ya rikida ya koma tsoka kwana arba'in to sannan sai a turo masa mala'ika mala'ikan shi zai ɗauki database ɗinsa Allah ya in sanar da kai za ka yi kwana kaza a duniya za ka samu arziki kaza a duniya za ka mutu ranar kaza ga watan kaza a duniya za a yi gwagwarmaya kaza a duniya bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id haka manzo Allah ya ce komai tun kan ka zo duniya an gama rubutawa ba wani sabon statement da zaka bayar sai dai ga yan uwanka mutane wanda ba su san ka ba amma shi Allah tuni ya san komai kuma ya sa an rubuce subhanahu wata'ala da ka bal huwa alimun bil ashiya qabla an tujada la annahu la ya'lamuha illa ba'da an wujidat ba wai Allah baya sanin abu ba sai bayan an same shi Allah komai da ka sani tun kan a samar da shi Allah ya san shi tun kan a same shi Allah ya san shi gaba ta gaba gaba ta talatin da biyu wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum kuma Allah ya san abin da bayi za su aikata tun bai halicce su ba duk wani wanda kaga yana wani aiki a yau a duniya tun halicce shi bai san zai yi wannan aikin in na kirki ne Allah ya sani in na banza ne Allah ya sani subhanahu wataala wani zai ce ah to har fashi da makami har fashi da makami har kidnapping har kidnapping to me yasa Allah ya bari adalci kenan wannan shine cikar adalci adalci shine ka bar kowa yayi kuma ka hukunta kowa da adalci gwargwadon aikinsa amma in ka san wane zai yi sai ka hana shi to ba ka da damar ka yi kusa hukunci da wannan abin tun da bai yi ba amma shi Allah hakamun ne adalun mai hukunci ne kuma mai adalci misali duk da malam zai kawo mana wannan a gaba yanzu alkali samun alkali dan unguwarku ne ya san halinka ko ko ka ce alkali a unguwarsa ya san halin waɗansu mutane ɗaya mutumin kirki ɗaya mutumin banza sai suka yi faɗa sai aka kawo su kotunsa kaga ai ya san halinsu shin adalci shine ya bincika ko kuma ya ce kai daman wane baka da kirki na san za a rina an saci zanin mahaukaciya kai kuma wane dan Allah ka yi haƙuri wannan shine adalci yawwa to wannan ba shine adalci ba shi adali baya yi wa mutane hukunci da sanin da ya musu a'a yana wa mutane hukunci ne da abin da me ya bayyana da abin da ya bayyana da haka Allah subhanahu wata'ala ya san bayi cikinsu da bayansu amma ba zai hukunta su da sanayyarsa ba domin idan Allah ya hukunta bayi da sanayya ma'ana ya san wane na kirki ne wane na banza ne na kirkin sai ya sa shi aljanna kawai ba tare da ya wani aiki ba na banzan kawai sai ya sa shi a wuta ba tare da ya aiki ba to na kirce an yi san na banza zai ce an yi san kai kuma an zalunce shi to shi kuma Allah baya son kai baya zalunci bayi a gaban Allah daidai suke ta fuskar adalcinsa to haka ake so a gaban hukuma bayi su zama daidai ta fuskar me adalci ba maganar waɗannan suna da yawa waɗannan ba su da yawa a'a da adalci Allah ya tsayar da sama da adalci Allah ya tsayar da sama a zamanin sayyidina Umar waɗansu mutane suka yi group su goma suka kashe mutum ɗaya aka kawo kes din su fada sayyidina Umar Umar yace aje a kashe su wasu daga cikin sahabbai suka ce ya zaka kashe mutum goma dan sun kashe mutum ɗaya sai yace wallahi da duk mutanen binnin sana'a ne suka kashe shi sai na kashe su duka saboda wannan shine adalci shine adalci sannan ya rinka koro musu reference ga inda manzo Allah ya hukunci irin wannan ga inda manzo Allah ya hukunci irin wannan ga inda manzo Allah ya hukunci irin wannan malamai suka ce idan mutane suka san in sun yi taron dangi sun yi barna ko dan su suna da yawa in sun yi barna za a kyale su to shikenan za su ci gaba da yi to yanzu su ma yan kaɗan ɗin da suka gane au to kenan da yawa ake ganewa to su ma sai su je su samu me na ƙasa da su su ma sai su danne to lafiya kuma ba za ta zauna da haka ba kuma duk mutumin da yake shi faɗa ma asali ba ɗan ƙarfi ba ne faɗa ɗan me ɗan sa'a ne faɗa ba ɗan ƙarfi ba ne ɗan me ɗan sa'a ne ka tambayi duk wanda yake faɗa akwai ranar da wanda ya fi ya kayar da shi da ka shi faɗa sa'a ne ka je ka rinka kallon damba za ka gane haka za ka ga sarkin damba wanda yake kayar da maza amma wata ran sa'a wani zai zo ya tika shi da ƙasa to shi faɗa ɗan sa'a ne kuma ita gaskiya ba ta yawa ba ta nasara da yawa tana nasara ne da me da gaskiya ba da yawa ba duk inda ka ji gaskiya ta yi nasara to ta yi nasara ne da gaskiya ba da me ba da yawa ba shine Allah ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan ya ce bi iznillah wallahu ma'as sabirin to da dai wannan shine adalci to da ubangiji subhanahu wataala ya san duk abin da bayi suke aikatawa tun kan ya halicce su ya san me za su yi kuma wannan yake nuna maka mashi'a ta Allah Allah sai shi yanzu kai inda ka san ɗanka da ya kangare maka zai kangare maka da me za ka yi masa tun yana yaro sai ka kashe shi da yawan iyaye da 'ya'yansu suka lalace suka kangare musu wasu yi fatan da mun san wani haka zai zama da tun yana yaro mun yi me mun kashe shi to amma shi Allah ya san me za ka yi kuma ya yi ka saboda me saboda shi ba a gagararsa ba a kangare masa duk iskancin dan iska Allah yana da inda zai sa shi kamar yadda duk kirkin mai kirki baya wuce inda Allah zai sa shi ka ƙura malejin kirki akwai inda Allah zai aje ka ka ƙura malejin iskanci akwai inda Allah zai aje ka amma iyaye ne in ɗaya gagare su sai su rasa ina za su sa shi saboda ya ƙure hankalinsu ya ƙure horonsu to Allah ba a yi masa haka shi yasa shi Allah ya san za ka yi kaza kuma ya yi ka na alheri ko kishiya haka to shine Sheikh Fauzan ya ce alima ma ya amalul ibadu Allah ya san duk abin da bayi za su aikata kabla khalqi bai halicce su ba anna hadha min ahli ta'a ya san wane cikin managartan bayi zai kasance wa hadha min ahli al-ma'siya wane kuma cikin kangararrun bayi zai kasance to amma duk da haka kuma Allah subhanahu wata'ala yayi shi saboda isarsa subhanahu wata'ala domin shi a mulkin sa babu kangara ba a yi wa Allah kangara ba a yi wa Allah tawaye duk abin da kaga mutane suna yi ganin damar Allah ya basu su yi amma duk karfin mai mulki duk isassa wata ranar talakawansa suna iya masa bore su fi karfinsa dole fita a guje gashi nan muna gani a kasashen duniya irin yadda talakawa suke tunzuri su kori shugabannin kasarsu su juyin mulki to duk karfin mai duniya talaka yana iya fin karfinsa amma shi Allah a mulkinsa ba a fin karfinsa la mala'iku wala aljanu wala mutane ba wanda ya fi karfin Allah duk wanda kaga yana abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama Allah ya ara masa dama kuma ba dan da damar Allah ba bai isa ba shi yasa yace walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu inda ban ga dama ba basu isa su ba fadharhum ma yaftarun karamin misali shine hatta yawun bakinka fa Allah ke gudanar maka da shi idan Allah yana so ya kashe ka da yawun bakinka kadai ya ishe shi kawai in ya canja wa yawun bakinka direction kawai ya shiga ta wani waje an gama da kai mutum nawa Allah ya kashe da yawun bakinsa ba su da ba su da adadi a ce maka kwarewa kawai yayi ya mutu ma'ana da yawun bakinsa kawai aka kashe shi mutum nawa Allah ya rike wa fitsari ya kashe shi da wannan mutum nawa Allah ya dora wa ciwon hannu ya kashe shi da wannan duk abin da kake ganin ba a mutuwa da shi Allah yana kashe mutane da shi sai mutum nawa zaka ji an ce an neme su sama da ƙasa an rasa kuma wallahi ba wai ma kidnappers ne suka kama su ba ba wai masu sace mutane ne suka kama su ba in Allah ya ga dama kana wani lungu sai sa ƙasa ta bude ka fada sai a rufe shikenan an batar da kai kuma ba inda za a nemo ka da haka ubangiji ya ce yanzu mutane ba za su tsoro ba in muka ga dama fa za mu keta ƙasa mu haɗiye mutum kuma ya tafi kenan ai ta cikiya ai ta cikiya a neme ka a rasa ya ɗauke ka ba sama ko sama ko ƙasa da haka Allah shine abin tsoro Allah abin tsoro da haka shi ba a yi masa tawaye a mulkinsa ba a yi masa zanga-zanga a mulkinsa Sheikh Bassam ya Sheikh Fauzan ya ce qauluhu sannan Imam Dahawi ya ce wa amarahum bi da'ati kuma Allah ya umarci bayi da su masa da'a wa nahahum amma asiyati kuma ya hana su su saba masa kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljanna sai dan su yi min ba suratul zariyat aya ta 56 khalaqahum awwalan ubangiji ya halicci bayi a karan farko thumma amarahum bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala sannan ya umarci bayi da su masa bauta mai girma da buwaya fa huwa subhanahu amarahum bi da'atihi wa ibadatihi daka shi Allah shi yayi umarni da abishi kuma shi yayi umarni da ai masa da'a ma annahu ya alamu ma hum amiluna min qablu tare fa da ya riga ya san bayin me za su yi yanzu kafirai Allah ya san ba za su bauta masa ba amma ya ce a gaya musu su bauta masa dan yayi musu me yankan hanzari yankan hanzari Allah ne ba wai dan ya san annabawa za su canja mutane daga abin da Allah ya kaddara musu ba a'a ba wanda isa ya canja wani daga kaddara Allah to amma me yin hikimar aiko annabawa dan tsayarwa da mutane hanzari shine Allah ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام har izuwa ƙarshe can gaba sai sake cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir abin da yasa muka turo muku annabi dan kan ranar lahira zamu hora ku ku ce ai ku ba a hana ku ba shine Allah ce walau anna ahlaknahum bi azabin laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza da a ce muna ne ba tare da mun turo annabawa sun musu wa'azi ba sun gargade su ba da a lahira sai su ce ya Allah in ka san abu kaza ba mai kyau bane me yasa baka turo an hana mu ba to shi yasa Allah yake turowa amma duk da ya turo ya san wane duk wa'azin mai wa'azi ba zai canja shi ba ko kalli fir'auna Allah ya san Fir'auna ba zai musulunta ba amma Allah ya turo annabawa guda biyu yace izhaba ila fir'auna innahu daga ku tafi wajen sa yayi dagawa fa qula lahu qawlan layyinan kurarrashe shi kar ku yi masa magana mai zafi duk fadan a kafa masa tarko a kama shi ne faƙula lahu ƙaunar laginan ku gaya masa zance mai taushi yanzu fir'auna ya isa ya zo ranar lahira ya ce ba a yi masa ya isa ya zo ya ce talakawa ne kawai suka zo suna ta zagin mu mu ko masu mulki ne ba a gaya mana haka bai isa ba duk rarrashin da annabi musa zai masa ya yi masa amma ya ƙi ji to daman tarko ne allah ya kama shi da shi ya ɗana masa kuma ya kama shi kamar kai ne yanzu a gidanka da daddare za ka kwanta sai ka kulle ƙofar gida sai barawo ya zo ya karya kofar gidan sai ya shigo sai ya sata idan gari ya waye aka kama barawon nan aka kai shi kotu cikin abin da alkali zai bincika ya aka yi shiga gidan sai a ce kulle kofar gidan akai da waje kila kofa kila sai an turo jami'an tsaro har sun dauki hoton kofar da yadda aka karya ta amma da ta akai ai kofar gidan a buɗe ta kwana ba a rufe ba to hukuncin da za a yi barawo ko da ba za a kyale shi ba ba zai kai hukuncin inda karya kofar yayi da kansa ba to wannan shine hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da me laifi ga me laifi ba a gina hukunci da me da sanayya wannan kuma shine tsantsagwaran adalci da haka Allah ya san abin da bayi za su yi bai san aikin da kowa zai yi to amma tare da haka dan yankan hanzari ya aiko annabawa ya saukar da littattafai har bayan annabawa sun shuɗe ya tayar da masu wa'azi kuma suka ci gaba da yi duk yadda ba ka son wani mai wa'azi sai ka ji kana son wani ko ba haka ba sai ka ji wani yana cewa ni malam wani ba na saurara sa to da mun ba annabi bane ba dole shi sai ka saurare shi ba to amma ka saurari wani wanda kake sauraron je kai aiki da abin da ya gaya maka ba shikenan ba amma dai in ka kuskura ka je wa Allah ba kai aiki da duk abin da masu wazi suka gaya maka ba wallahi kai asara ba ka da wani hanzari da Allah zai saurara saurare ka da shi to da ka dai sun ma'amarahun bi ibadatihi subhanahu wata'ala da ka Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayi da su bauta masa tare da ya san me za su yi tun kafin haka walakin aljaza'u la yatarattabu 'ala ilmi sai dai Allah baya wa bayi sakamako bisa ga ilimin da yake da shi game da su wa innamal jaza'u yatarattabu 'ala al'amali yakan gina musu sakayya ne akan abin da suka aikata na aiki fallahu la yu'adhibu dan haka Allah baya azabtar da bawa bi hasabil ilmi da ilimin da yake da shi na sanin bawa illa idza waqa'a minhu dhanbu sai dai fa in ba wannan ya aikata zunubi to da wannan ne kuma Allah yake hukunta shi wala yukrimul muhsina kuma Allah baya girmama mutumin kirki hatta ya qa'a minhu alfi'lu haffa sai in yayi aikin kirkin an gane ko fal jaza'u da haka sakamako murattabun alal amali ana gina shi ne akan ayyuka kada ka san wani yana shaye-shaye kuma idan an kawo maka ƙara an ce maka ya sata ka ce ai zai yi tunda yana shaye a'a shaye shaye daban sata daban shaye shaye wannan ba yana nuna kuma zai yi sata ba kai masa adalci an gane ko kuma kada a zo a ce maka mutumin kirki wani yayi kaza ka ce a ai ba zai yi ba a'a a dai bincika wannan shine adalci la alal ilmi ba a gina sakamako akan ilimi na sanin mutane wala alal qadari kuma Allah baya gina sakamako na bayi akan kaddarar da ya rubuta musu a'a Allah ya kaddara wani dan wuta ne to kawai ba haka zai dauke shi ya tsumbula wutar ba a'a sai ya kawo shi duniya ya ba shi hankali ya turo masa da annabawa ya saukar masa da littattafai an masa wa'azi an nuna masa gaskiya an nuna masa ƙarya in yayi buris da gaskiyar ya kama hanyar ƙaryar har ya je ƙofar wuta to daga nan ne Allah sai ya damke shi sai ya jefa to a nan bai isa ya ce an zalunce shi ba amma da kawai a ilimin Allah na ya halicce mu wasu 'yan wuta wasu 'yan aljanna wanda dama haka ne Allah da kansa ya ce walaqad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins mun yi wuta mun yi waɗansu halittawa cikin mutane da aljanu kawai dan makamashin wutar jahannama muka yi su lahum qulubul la yafqahuna biha sune zaka ga ga zuciyar a fahimci abu amma duk bayanin da zaka yi musu na fahimta wallahi su ba za su fahimta ba walahum a'inul la yubsiruna biha ga idan a ga gaskiya amma wallahi ba za su ganta ba gani na su fahimta su karba ba za su karba ba wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhuhu sabilan wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabilan to da haka irin waɗannan da Allah ya ce daman dan wutar jahannama yayi su mutane da aljanu kuma amma duk da hakan ba kawai ya kama su ta farar ɗaya ya jefa a wutan a'a sai an kawo su filin duniya an zuba wasan a ƙasa to abin da ya kasance shine kanin labarin labarin yan kwallo bane ba ko ko kamar labarin yan kwallo kai zance yanzu supportan clubs na kwallo ba haccaca suke yi ba ai in an gwabza da club wane da club wane za su ba su kashi a'a ba a sanin macituwo sai miya ta kare a zuba wasan a ƙasa a gani mana da haka Allah madaukin sarki ya san wane ga abin da zai yi wane ga abin da zai yi to amma ba zai masa hukunci da wannan ba sai ya zo yayin an gane ko to da ka yace fal jaza'u murattabun ala al amali la ala al ilmi wa la ala al qadari fa farraqa bayna al ilmi wa bayna al jaza' da haka anan Allah ya bambanta tsakanin ilimin sa da kuma sakayyar da yake wa bayi walidhalika amarahum Allah wa nahahu saboda haka ne ma Allah ya umarci bayi kuma ya musu hane-hane faman ata al awamira duk wanda ya bi umarnin Allah wa taraka nawahiya ya bar hane-hanen Allah hasala ala thawabi shi zai samu lada wa man khalafa al awamira wanda ya saba wa umarnin Allah wartakaba nawahiya ya zai kewa hane-hanen Allah halasa al qabi to wannan shi zai gamu da ukuba bi af'alihi gwargwadon ayyukansa huwa shi a karan kansa la bi af'alillahi ba wai dan aikin Allah ba aikin Allah na rubuta kaddara daban aikin bawa kuma na gudana akan abin da kaddara ta rubuta shi ma daban to ana yi wa bawa hukunci ne akan abin da ya aikata shi a karan kansa fal abdu dan haka shi bawa huwa al musalli shike sallah wal muzakki shike zakka wal hajji shike aikin haji wal mujahidi shike jihadi fal a'malu dukkan ayyuka tunsabu ilaihi ana jingina wa bawa kayansa idan yayi la ilallahi ba Allah ake jinginawa ba illa min jihatil khalqi wal ilmi abinda kadai ake jinginawa Allah daga ayyukan bayi shine halitta su da yayi da kuma ilimin da yake da shi game da su wata qadir da kuma kaddarar da ya rubuta musu wata tawfiki da kuma gaman katari da yake basu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kusura Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah